الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da sake haduwa a wannan darasi da muke gabatarwa wanda yake da alaka da usulul tafsir wanda wannan shine zaman mu na biyar wanda kuma mun yi bayani kan usulul tafsir mun yi bayanin ma'anar tafsiri da kuma wato yadda ake tafsirin qur'ani da alqur'ani wanda mun faɗi hanyoyi guda shidda waɗanda ake bi wajen tafsirin alqur'ani mai girma da alqur'ani mai girma wajen tafsirul mujmal bil mubin da tafsirul am bil khas da tafsirul mutlaq wal muqayyad da tafsirul mansukh bin nasikh da al jam'u bain al qira'at da kuma tafsirul qur'ani ala dawi maqasidihi duka waɗannan sun gabata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kuma za mu shiga cikin kismi na biyu cikin usulul tafsir shine wato tafsirul qur'ani bis sunnatin nabawiyya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana buƙatar mu san waɗansu abubuwa na farko fit ta'rifi bis sunna wa makanatiha me ake nufi da sunna kuma menene matsayin sunna an gane ko sannan kuma muna iya sanin nau'uka na sunna anwa'us sunna sannan kuma hujjiyatus sunna wannan gabuwa yana da kyau a fahimce su amma kafin mu shiga cikin karatu gadan-gadan na farko dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya nan inda mun kai bayanin tafsirul qur'ani ala du'i maqasidihi mun kawo mas'alar wajen fa'in lam ta jiru ma'an fata yamma musa idan ƙwaye ba in ba ku samu ruwa ba to sai ku nemi turɓaya ƙasa kenan ku yi abin nan da ita ku yi taimama to muka kawo mas'alat makasid mutum ne idan ya ce zai yi alwala ga ruwa to amma kuma in yayi alwala lokacin sallah zai fita amma in yayi taimama zai isa mun raka'a daya kaga man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-sala ko ba haka ba waɗansu suna ganin kawai ayi alwallar ko da lokacin zai fita saboda ba a yin taimama ga ruwa wasu malamai suna da an kamar lokaci ya hitawa to kuma an rasa sallah cikin lokaci ba sai ko muna ganewa ba to akwai maganganu na malamai tsakankanin wannan to abinda nissa ne niso in dan na ƙara na bayani shine cewa mutum ne yayi taimama ya fara sallah ya sa tsammanin ba a samu ruwa sai ga ruwa sun samu kuma yana cikin sallah yanzu ya za a yi idan akwai sauran lokaci sai ya yanke ya yi alwallah ya yi sallah domin bai samu to kuma waɗansu malamai suna ganin koma akwai lokacin babu zancen ma ya dawo tun da har ya riga ya sallar shi a shar'ance ya shiga cikin sallah da tsari da shari'a ta yadda da shi to amma idan lokaci ya zo ƙarshe ma'ana sauran raka'a idan ya kace sallar an gane ko ya ce ya dawo ya yi alwallah kuma lokacin sallah zai fita amma kuma idan wannan taimako tashi zai zai iya yin samun ko da raka a kafin lokaci ya cika nan ba akwai sabani tsakankanin malamai to don haka irin waɗannan abubuwa ana fahimta suna ta ƙarƙashin al-maqasid ash-shar'iyya ala ayyati hal wanda mun faɗa ne ba don saboda mu rajjaha wani ra'ayi akan wani ra'ayi ba tunda mun zo cikin tafsirul qur'ani bis sunna inda abu na farko menene ta'rifu sunna lughatan wa istilahan me ake nufi da sunna as-sunna lughatan aslu sunna fil lugha min as-sanan wa huwa tariqa hanya ina fata an fince eh shi yasa ake cewa istaqama fulanun ala sananin wahid kum imdi ala sananika wa sunanika ay ala wajhika akan fuskar da kake akan ta ja'at ar-rihu sana'in idza ja'at ala tariqatin wahida la takhtalif sana'in kin ta zo ta bangare daya was sunna kuma sunna a lugha as-sira ana cewa wato al'ada kenan فلا تجزع من سنة أن تسرتها فأول راضي سنة من يسيرها kina ga kaji tsoron al'ada wanda kai ka shimfiɗa ta a cikin mutane an gane ko kuma fa sunna kenan as sunna hiya wasira bi ma'anan wa hiya tariqa allati i'tada an-nasu sayru 'alayha hanya wadda mutane suka saba bi ko ko al'adar da mutane suka saba maimaitawa an gane ko fala yusamma al-amalu sunnatan illa idza takarrara bayya a kira abu sunna a lugha sai abin da yake yayi ya maimaitu an gane ko to wannan kuma shine galibi yake zakuwa a cikin alqur'ani wa ma mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina abubuwan da sun ka maimaita kenan suna jiran azaba da yadda ta maimaita sai ta maimaita kansu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalina ko ba ka nan bane sunnata man qad arsalna qablaka bir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila na ana nufin abin da yan maimaitu wanda Allah yake aikata dan nan ba sunna ake nuhi ba ta ibada don Allah baya bayyana mako balle a ce akwai fadila kan Allah ko sunna mu gane da kyau قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين كما haka nan bari yawa to idan muka abin nan dauka kamar kuma ya ce wa mamana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda ba abin da hana mutane su yi imani can kuma cikin suratul isra sai ya ce wa mamana ana an nusida bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun ko ba haka nan bari to cikin su to wanne ne ya hana ni ya hana mutane imani an gane ko illa an ta'atihum sunnatul awwalin ko illa an kazzaba bihal awwalin can nan mani ne adi na yau da gobe yana maimaituwa shi ko wancan mani ne an gane ko qadari an gane ko umma wana ana an nusir bil ayati illa an kazzaba bihal awwalin mali ne muta'alliq bil mashi'a haka Allah ya so amma su wancan wancan mani yana da alaka ne da ubangiji wancan kuma yana da alaka ne illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin yana da alaka ne da mutane abin da yake hana su imani ban sani ko mun fahimta ba to a gurguje ne kawo wannan mai so ya koma cikin littafin aljam' zai ga karin bayani as-sunna fil istilah yanzu nan mun ba da sunna a lugha me ake nufi da sunna a yaren a wajen malamai sai malamai suka ce to akwai bambanci fa indal muhaddithina wajen malaman hadisi sunna tana da ma'ana shi yasa an kace istilahan istilahul fuqaha istilahul muhaddisin istilahul qurra istilahul mufassirin istilahu man istilahul nuha ko istilahul bulagha ko istilahul udaba ko istilahul geografiyin ma'ana cikin wani ilimi ake magana fa indal muhaddisina wajen malaman hadisi تطلق ويراد بها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دو أبن دا أنك شراتوشي دا منزو صلى الله عليه وسلم أثر دا الحمزة دي من قول كان إتوا رويتوا من قول مغانا أو فعل كو أيكي أو تقرير كو كو تبت الروح يغا أنا يي bai hana ba tunda an turo shi ne don ya hana banna aw sifatin khuluqiyya ko ko abinda an karwaito na sifa ta khuluqiyya dabi'a au khalqiyya ko sifa ta ni ta halitta in tabe khuluq dabi'a khalq halitta wa innaka la'ala khuluqin azim to shikenan wannan shine abinda malaman hadisi suke fassara abinda ake nufi sunna a wajen malaman hadisi su malaman hadisi hatta da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na dabi'a ko na aiki duk suna ruwaitowa shi yasa in ka diba cikin littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na Imam Tirmidhi zaka yana kawo sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na jiki waɗansu ba malamai suna ƙarawa bayan sun kawo ausifatin khalqiyya au khulqiyya sai su ce ausiratin ko wani abu da ke da alaka da sira qablan nubuwati wa ba'daha kafin annabta ko ko bayanta saboda in ka dubi usul littafai na sunna suna bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ba ya zan annabi shi yasa ma daga Sheikh Nasiruddin Albani da littafi sahihu sira sannan wani doctor wani malami ne na kasar Sudan yana karantarwa a jami'ar Madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana da littafi as-siran nabawiyya min masadiri hal asliya muna gane ko to kenan kaji abinda ake nufi da sunna wajen malaman hadisi wa inda al-usuliyina amma wajen malaman usulul fiqh hiya ma udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abinda an ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan dangantawa ba ta ƙarya ba ana iya danganta maka magana ta zan gaskiya ana iya danganta ma ta zamanto ƙarya dan yan qur'ani su wai an danganta a ai ana danganta magana gare kuma ta zamanto gaskiya min qaulin shin fada ne aw fi'lin ko ko aiki aw taqririn ko ko tabbatarwa duk abin da an ka danganta ɗaya daga cikin waɗannan guda uku zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiran shi sunna wajen usuliyyi wa inda ulama'i usuluddin wajen malaman usuluddin na ananin malaman aqida kenan ma yuqabilu bid'a duk abin da ya zamanto bid'a ne shine ake kira wato abin nan abin da yake kishiyar bid'a shine sunna ko ba karan bane an gane ko sai su ce hadihi sunna wa hadihi bid'a kenan fa sunnatu huna idan tadullu ala al mashru' a wajen malaman aqida shine abin da shari'a ta tabbatar da shi sawa'un sabata bil qur'ani aw as sunna an gane ko in ya tabbata da alqur'ani ko sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa inda al fuqaha wajen malaman fiqhu ma yuqabilu al wajib aw al fard abin da yake kishiyar wajibi ko farilla yace ai ma tuliba fi'luhu talaban ghairu jazim abinda an ka nemi aikata shi an ka nemi a aikata shi amma nema ne wanda ke gairu jazim ba a tilasta baka ba jazmu shine daurewa ma'ana ba daure ba tantanta an kace dole sai kayi wa huwa al-mandubu shine yake cewa mandubi ko al-mustahabbu ko ar-raghiba a wajen usu malamai akwai maganganu da dama a karkashin waɗannan mustalahat to kenan in an kace sunna shin wajen wa ake nufi yasa sai malam yace wal maqsudu fi hadha al bahth huwa sunnatu bi istilah al usuliyyin wajen malaman usulul fiqh mun gane wannan da kyau to me yasa su malaman usulul fiqh kawai sun ka dauki qaulin fi'il na au taqrir bus kawo sifa khalqiyya ba ko khulqiyya saboda su malaman usulul fiqh suna hankalta ma tabbata hukumce hukumce jikin manzo sallallahu alaihi wasallam da idonsa ba su da alaka da ahkam suna da alaka ne da irada ta Allah shi yasa su ba sa karatu ba dan wai sun rena malaman hadisi ba ko malaman hadisi ba su da kima a wajen su bal ma zaka ce wani malamin hadisi kuma malamin usulul fiqh ban sani ko bana fahimta ba yawwa nukta ta biyu anwa'us sunna kamar da mun kai bayani sunna tana da kaso daban-daban tanqasimu sunna min haythu madmuniha wa mahiyatiha ila salati aqsam in an hankalta ba abinda sunna ta kumsa to nan za a kasa ta gida uku as-sunnatul qawliyah an gane ko ta faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa as-sunnatul fi'liyya sunna ta aiki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace as-sunnatu taqririyya sunna wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatas yadda ana yin abu bai hana ba yasa malaman ƴan qur'aniyuna da suke ce ai wai sunna ina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai sallah az-zuhr yace ku yi sallah az-zuhr raka'a hudu sunan suke nema sai a ce a'a ai sunna ba ta tsaya ga kauliya ba akwai fi'iliya tunda yayi sun gani ita ma wannan sunna ce kai ne baka fahimci abinda an ma'ana sunna ba shi yasa kake wannan wato sakin hanya Allah ya shiryar da mu to sannan kuma abu na biyu as-sunna min haythu adadi naqalatiha na ana hankalta ba waɗanda sun karwaito ta nan ma wani taksimi ne daban akwai as-sunnal mutawatira an gane ko wa hiya allati rawaha منذ أصر الصحابة جمع تحيل تحيل العادة أنقالكو tawatu'ahum 'ala al-kadhib mutane ne adadi mai yawa ya ruwaito a mutun daga zamanin sahabbai sanadin hadisi a iske jama'a mai yawa ne wanga mutum 40 misali wanga tun da akwai sabani wajen adadin wanga mutum 40 40 40 su ruwaito shi sai ya zamanto dukkan sanadin ana samun mutum 40 40 kaga bayyana mutum 40 40 su taru su ta ƙarya kuma abu ne mai sauki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daliban shi ne su nawa suke in su ruwaito hadisi kaga suna da yawa ɗaliban sahabbai tabi'ina ne ɗaliban tabi'ina tabi'i tabi'ina ne duk malami yana da ɗalibai don haka samun mutum arba'in a kowace abin nan ba wani abin mamaki ba ne ban sani ko muna fahimta ba yawwa to kaji dai almutawatir tuhilu tawaquhum ala kadi wattifa wattifaqahum ala alkhata kuma al'ada ba ta yarda a ce waɗannan mutane sun taru sun yi ƙarya ba shine tawaquhum sun yi baki guda daga wata ne takin abu sai an kace tawaqu sun dace wattifaquhum kuma a ce sun yi dace sun yi baki guda alal khata'i sun dace akan kuskure anin nabi sallallahu alaihi wasallam bayyuwa duk mutum 100 ko 200 su ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kuma a ce dukkan su su ga gane sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne to shi kuma mutawatir kala biyu ne akwai lafzi akwai ma'anawi ya an ce lafzi wanda lafazin shi duka haka aka ruwaito shi ma'anawi wanda a'a lafazin sun bambanta amma ma'anar guda ce sai kuma bayan mutawatir kenan wanga min haithul abin nan min haithu adadi na kalatiha akwai almutawatir sannan kuma akwai almashhur ina fata an fahimce ni sun ka ce ma rawahu sahaba nan yana magana ne a wajen malamin usulul الفقه با وجه malaman hadisi ba ma rawahu min as-sahabati adadun la yablughu hadd at-tawatur adadi mai yawa ya ruwaito shi amma bai kai haddin tawatur ba thumma yatawataru ba'da ba'da tabaqati sahaba wa man ba'dahu sai ya tawaturi bayan tabaka ta sahabbai daga baya kinan can wajen sahabbai ne abai abin nan ba ko sahabi ma guda ruwaito shi ai shi kenan don Allah ya ce ya yarda da su sai al-ahad duk wajen malaman usulul fiqh ne yake magana wa huwa ma rawahu al-wahid aw al-ithnan fa akthar mutum guda ya fara ruwaito shi ko mutum guda ya ruwaito shi ko biyu fa akthar min ma lam yatatawaffar fihi shurut at-tawatur wal al-mashhur sharuɗan mutawatiri ba su cika cikin shi ba ko shahara kenan yayo ƙasa muna ganewa to duka wannan kuma in ka diba kana iya kai dirasa muqarana mustalahat na ilmul hadith bain al usuliyin wa bain al muhaddithin kai muqarana ko kuma al muallafat fi ilmi mustalah al hadith qadiman wa hadithan wa al muqarana bain hadhihi al mustalahat wa ma ماذا ما, ما يراد بالمصطلح عند المتقدمين وما مراده عند المتأخرين كوكما المصطلحات في علم الحديث قديما وحديثا نظما ونثرا والمقارنة بينهما ina fata ana fahimta ta tunda wasu na cewa kuma tsakanin muwazana da muqarana in an ce muwazana shine cikin ilimi daya in an ce muqarana ya zama to ba ilimi guda bane kina sai a ce al muqarana bainal usuliyin al muwazana bainal muhaddisi muna ganewa to wannan duk a gurguje ne nake bada su sai abu na uku as sunna min haythu qabuliha wa raddiha sunna game da karbatta ina fata ana fahimta ta tana da abu guda biyu tanqasimu ila thalathati aqsam min haythu al qabul war radd akwai as-sunna sahiha akwai al-hasana akwai ad-da'ifa as-sahih duk wanda ya zamanto ya inganta to ana karɓar shi yana da sharuɗa wajen malaman hadisi ina fata an fahimce ni yawwa as-sunna al-hasana ita ma tana shiga karkashin hadisi abin nan al-hasan dibo hadisin da dai ake karɓa a gurguje al-mutawatir al-lafzi al-mutawatir al-ma'nawi as-sahihu لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره wannan shine ake karba sai kuma alhadithu da'if shi hadisi da'ifi ba a karbar shi sun ce cikin fada'il ana karba sun ce ba a karbar shi ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai hadisin ya zama da'ifi ne to fi sahihi ghunyatun anhu cikin nafsi wanda inganta mun wadatu da ba sai mun dauki da'ifi ba in dai hadisi ne da mun to da'ifi ta kowace fuska muna ganewa madalla ah na'am to nuktan mu ta gaba eh akwai abin nan hadisi shi maudu'i wannan ayar da babu mazancin karba tai wannan ai ƙarya ta zaka iske katon kaddara ya ci to ya koshi ya kirkira hadisi sai da an ce to ai an yi an yi ƙarya cikin hadisi ai hadisan nan ƙarya na duk a watsar da su a ba gaskiya bane ai Allah ma an yi mishi ƙarya wannan shi ke nuna sai mu watsar da Qur'ani ahlul kitabi ba sun cin zo dan su ayoyi ba shi ke nuna cewa yanzu misali alkur'ani kuma Allah ce zai tsare shi to don an yi ma Allah ƙarya sai mu daina aiki da alkur'ani malamai suka ce wannan ba gaskiya bane don haka wannan soki burutsu ne duk lokacin da an ka hana aiki da sunna to ba sunna aka yaka ba qur'ani ne ake yaka shi ne ake son akai gare shi shi yasa ƴan shi'a da suka kafirtar da sahabbai in sun ce sahabi bakwai dai abbai kafirta ba ko shidda ko uku a wata riwaya to kenan duk riwayoyinsu sun yi sun zube to in sun zube ya zamu gane qur'ani fin nihaya kuma sai a zo a ce qur'anin bai cika ba kaga magana ta kare shi karamin dan shi wanda bai karatu ba shi bai san da wannan ba saboda bai san littattafan su da farko ba abinda ake gwada mai daban hubbu ahlul baiti amma akwai riwayoyi da riwaya 2200 sun ka nuna na yan shi'a qur'ani bai cika ba har malamin su yi littafi fasul khitab fi bayani tahrifi ko fi isbati tahrifi kalami rabbil arbab riwaya 2200 da wani abu amma sai a boye saboda su jahilan ba sani ba su yan bayana su yi kuwa amma waɗanda suke manyan su sun sani wani lokacin su ce a'a waɗannan riwayoyin duk ƙarya ne hankali na ɗaukar wannan an gane ko in sun ka koma zuwa ga mutanen su sai ta kiyata muke yi Allah ya tsadi faqran mu ta uku fi hujjiyatu sunna hujja ta sunna wa dawruha fi tafsir alquran alkarim kenan sunna wadda take da'ifa ita ba a karɓa ta ita almardud sunna mutawatira da sahiha da hasana waɗannan bayanan da muka ita ce almaqbula ban sani ko mun fahimta ba to hujjiyatu sunna me yake nuna sunna ana aiki da ita dalilai suna da yawa kaga nan dan qur'ani yake nan an same shi kadiba cikin littafai da malamai suka kan raddi kan yan qur'ani imamu shafi'i yana da littafi kan cikin ar-risala ya keɓe babi ya haɗu da wani ɗan qur'aniyuna sun tattauna har ya ba da dalilai tun wancan lokaci sannan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai kafirai ma da basu ma yarda da qur'anin ba ma gaba ga daya balantana zancen sunnat ban sani ko mun fahimta ba har aka samu waɗanda ake cewa al-haruriya da waɗanda sun kai ta da kokarin karyatar da nasosi cikin alkur'ani ba sai kuma fahimta ba sannan an yi rubuce-rubuce kan wannan ilimin bayan wannan risala ta imamu shafi'i imamu suyuti yana da miftahul jinan fil ihtijaj bis sunna wanda tahqiqin malamin na hadisi na Madina Abdul Muhsin Al-Abbad yayi tahqiqin wannan littafi akwai kuma musamman risala da wani malami yayi a kasar makka saudiya a jami'atu ummul qura alqur'aniyuna shubhatuhum wa raddu alaihim ya dauko tarihin masu inkarin sunna tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin mu wannan risala tana da muhimmanci kwarai da gaske khadim bin husayn badish ne a sunan shi ko ina ganin wajen dan kasar indiya ne an gane ko akwai dai tafai da malamai suka yi kan wannan abu zahra in ba manta ba yana da littafi as-sunnatun nabawiyya doktora ke shi wanda ya rubuta nan ma ya tabo bayanai kan irin wannan mas'ala da dai sauran littattafai wannan na dan bada shi ne wato a gurguje kenan muna gane ba ko to idan muka duba hujjiyatu sunna hujjar sunna shin sunna hujja ce Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana da littafi Al-Hadith nabawi hujjatun bi nafsihi akwai dalilai amma ga waɗansu da malam ya kawo yalla yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ko Allah ya saukar da aya ta alqur'ani tun da yace thumma inna alaina bayana ko ko ya sanar da manzo ma'anar sai ya bayyana sannan zaka gane me yasa bari ya kawo ayar eh wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kaga don ka bayyana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa bayani yubayyinu al-lafz wa yubayyinu al-ma'ani ya bayyana lafazi ya bayyana ma'ana ya bayyana lafazi ya karanta shi ajiya sannan kuma ya bayyana musu ma'ana ya bayyana musu da fadarsa da aikinsa kuma da takririnsa ala ayyati hal da haka wa ati'u Allah war rasula ai manzo da'a kaga sunna ta zo eh ko ba karan bane ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ko ba karan bane wa ati'u Allah wa ati'u rasula duk dai ai manzo da'a sunna ta fito wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamuna aya ta 56 a cikin suratul nur dan saboda kumi من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ma'ana dai ayoyin da suke umurni da aima manzo da'a da waɗanda suke tsoratarwa da saba mishi wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha ina fata an fahimce ni wadhkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikma hikma ita ce sunna وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله تتكم والحكمة kaga sunna kin tazo almuhimmu kana iya bincike al-adilla al-aqliya wan naqliya ala allati tadullu ala hujjiyati sunna ina fata an fince ni to dan haka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske muna ganewa shi yasa karatu yana bukatar ka san tafsir in babu ta'asili cikin karatu babu ka'idodin da za a tafiya to kawai ba a san ma ina ne za a ba eh kawai sai dai a yi ta tafiya haka sagaga wasu ayoyin da ka kawo shi malam bai kawo su ba duk ta hada na munka sai duk dai a kara tunda alkhairi na ziyadatun fil khair khairu yanzu za mu zo akan fi aujuhi bayani sunna lil qur'an fuskokin da sunna take bayanin alqur'ani ma'ana in an kace sunna tana tafsirin alqur'ani to ta wace fuska ina fata an fahimci ni to malamai sun yi bayani magabata waɗanda sun ka faɗi yadda sunna take bayanin alkur'ani nukta ta biyu istiqra'i awjuhi bayani sunna to zamu je wajen istiqra'i awjuhi bayani sunna saboda zamu ga waɗansu sun kawo waɗansu amma sai mun kaga waɗanda an kai istiqra'in yafi me yasa wanda an kai istiqra'i yafi saboda da waɗancan da mutaqaddimu da sun ka kawo da waɗanda mutaakhiru da sun ka kawo duka an haɗa su idan kaga yafi an gane ko to sai mu zo misali ya kawo abin da waɗansu malamai sun ka faɗa kamar yadda ake taqsimu sunna fi bayani halil qur'an ina ganin akwai taqsim na imam shatibi an gane ko da kuma taqsim na imam shafi'i a cikin ar-risala da kuma al-imam abi ishaq ash-shatibi to duka dai istiqra'i ya haɗo su gaba ɗaya kenan sai mu ɗauki wanda akwai cikin istiqra'i to na farko alwajhul awwal fuska ta farko bayanul mujmal abu ya zo a dunkule a cikin alkur'ani sai sunna ta zo ta bayyana shi bayanul mujmal kenan bil mubin fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wadanda suke azzalumai daga cikin bani isra'ila sai suka bai musanya maganar da aka gaya musu to kaga qawlan mujmal ne wace irin magana ce sai malamai suka ce hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu wanda ya zo cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim an gane ko qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya ce Abu Huraira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qila li bani isra'ila udkhulul baba sujjadan wa qulu hitta fadakhalu yazhafuna ala astahihim sai sun ka shiga suna rarrafe akan duburarsu ma'ana suna jin dubura an ce su yi sujjadan suna sokar da kai sai suka walakantar da al'amarin Allah asta addubur ake nufi jam'i ne na addubur al'ustu ne shine ina ganin mufrad kinsa in ban manta ba wa qalu hittatun wato wa qalu wa qalu hitta kenan da an ka ce su ce hitta wa qulu hitta sai sun ka ce habbatun fi sha'ra eh habba ka gani dan kwaya ina fata an fahimce ni fi sha'ara a cikin gashi ko abin da ya kama da haka wannan duk izgili ne duk da yake waɗannan riwaya cikin za ku ga akwai saɓani game da abin da sun ka faɗa habbatun fi sha'ara an gane ko sun ka ce sha'ara nabatun wani kamar tsiro ne gabshiyun yana da duhu-duhu shine gabshi an gane ko yawwa to kenan sun ka ce dunal qamhi amma bai kai alkama ba shi ne suke da sha'ara an gane ko yawwa to kaga abinda sun ka faɗa kenan sai sun kai izgiri da maganar Allah to ko da maganar su ta saba almuhimmu dai ba su faɗi abinda an ka ce su faɗa ba shi kuma iskanci ko na ya kirkira nashi eh kenan wasu ko da mun ji hadisan sun saba game da abin da sun ka faɗa ba shi a'a tana yawa wata jama'a ta faɗi wannan wata jama'a ta faɗi wannan almuhimmu dai sun saba to kaga wannan shine kenan bayanul mujmal misali na biyu inda Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa ina fata an fahimce ni akwai hadisi na Abdullah bin Ya'mur yake cewa alhajju arafat alhajju arafat alhajju arafat ayyamu minan faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi kaga wannan sai nuna ayyamu mina sune ake nufi ayyamin ma'dudat ban sani ko muna fahimta ba misali na uku game da bayanul mujmal hadisi yazo ya bayyana abin da yake cikin aya wanda yazo a dunkule in tashtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima akwai hadisi na Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ishtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa sahabbai sun kace mahiya qala ashirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mali al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadfal wa qadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat dan an ka duba wannan hadisi ne ingantacce an gane ko imamul bukhari ya ruwaito shi da imamu muslim da imamun nasa'i a cikin al-mustaba da imamul baihaqi a cikin shu'ab al-iman mun gane ko to kaga nan kaba'ira manya manya sifa ce me su ai imamu zahabi na littafi al-kaba'ir muna ganewa to waɗannan kaba'ir kin me ake nufi da su kaga sai hadisi zai koya maka ga su kuma da yace istanibu sab'al mubiqat kun nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa ba yana nufin bakin adadin su guda bakwai bane a'a nan ya baka misalin kaba'ira na shi yasa malamai suka yi sabani in ka diba ibnul qayyim ya kawo ta'rifi yadda zaka yi ka gane abu kabira ne wanda in ka diba cikin muqaddima ta tafsirin sa'adi sun taba kawo shi cikin ka'idodin da ya kawo tafsiri kafin a fara tafsirin an kawo su duk abin da shari'a ta ce in kayi shi za a yi ma uquba za a yi kaza za a yi kaza ya kawo abubuwa masu yawa da haka ake gane kabira abin da aka ba'ira wasu sai su wuce iyaka su sa abin da ba cikin kabira ba kabira an gane ko littafin zahabi wanda an kai tahqiqin sa al-kaba'ir kaga in ka dauke shi za ka ga kaba'ir al-muhimmu dai hadisi ya zo ya bayyana wasu daga cikin kaba'ira mun gane ko yawwa sannan alwajhu sani fuska ta biyu wanda sunna wanda sunna take bayyana al-qur'ani takhsisul 'am Ƙur'ani ya zo da abu a dunkule ce ya haɗe sai suna ta bayyana maka ba duka ake nufi ba. Muna ganewa misalin shi Allah ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu amnu wa hum muhtaduna al-amnu bil hamza kenan waɗanda suke masu imani wanda za su samu aminci su ne waɗanda sun kai imani ba su cuɗanya imanin su ba da zalunci to bi zulmin zulmin nan an nakira fi siyaqin nafi tufidu al'umum sahabbai da sun kaji wannan sun ji tsoro tun da ba yiwa dan adam ya ce ba zai yi kuskure ba kuma duk sabo ko karami na ai zulmun na an gane ko sai dai zalunci shi kai shi mataki mataki ne to amma ba zalunci duka ake nufi ba hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud da yazo cikin Sahihul Bukhari da Muslim da sauran littafan hadisi sai manzo Allah ta sabe cewa sahabban sa a'a ba zalunci ko ne ake nufi ba tunda ya san suna jin larabci ba sai an ce musu annakira fi siyaqin nafi tufidul umma su sun san haka sai ce amma zaluncin da ake nufi shine shirka ba ku ji abinda alam tasma'u ma qala luqmanu libnihi ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga ta yi takhsisin abinda ake nufi muna ganewa daga cikin misali na biyu wanda takhsisul a'am qur'ani yazo da abu gaba ɗaya sai sunna ta keɓance shi fadar Allah subhanahu wata'ala lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur ko ba garan bane sai an kace khussa umumul warithina wal mawruthina alwarid fil aya wa fi ayati al mawarithi حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم kaga musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi shikenan kuma nan da an kace musulmi ba har da musulma ta shiga ciki har da kahira ta shiga ciki dan gwani ce muslima an kace a aljinsiyya ce jinsul muslim ake nufi muna ganewa yawwa to kaga nan sai ya nuna cewa a'a da an kace alwalidani da alaqrabuna an gane ko yau alwarisi da su ne waɗanda za su yi gado almaurusi ne waɗanda za a gada domin ɗa na iya mutuwa uba na iya mutuwa to kaga kenan aya ta keɓance sai in sun zama tomi musulmai muna ganewa yawwa misali na gaba misali na uku kenan والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة kaga ga aya ta shafi dukkan matan da mazajen su sun ka mutu ko ba haka nan bane yawwa to wannan sai a keɓance banda matar da domin akwai hadisi na miswar bin makhrama anna subai al-aslamiyya radiyallahu anha nafasat ba'da wafati zawjiha bi layali tayi abin nan nafasat ma'ana kenan tayi jinin biki bayan mutuwan mijinta da yanin faja'atin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanathu an tankih sai ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata idinin ta yi aure fa adina laha sai mata idini fa nakahat sai ta yi aure rawahu al-bukhari wa fi lafdin annaha wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 layla wani lafazi ta wada'at ta aihu kaga ya fiddo da abin da ke na fasad kenan wannan ya nuna cewa matar da ƙur'ani ya ce duk mace in mijinta ya mutu za ta yi wata hudu da kwana goma ko ba haka ba to amma kuma nan sai an ka ce a'a matar da take da ciki sai mijinta ya mutu to ita ba ta shiga cikin wannan kaga nassi na hadisi ya zo mi nassi na aya ya zo am wanga hadisi da yake cikin sahihul bukhari ya bi ya zo khassasi shi ban sani ko mun fahimta ba kuma qur'ani ma ya tabbatar da wannan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna shi yasa malamai suke cewa mace tana iya an gane ko ta haihu yau ta ci gado yau kuma ta yi aure yau rana guda a ga magana in ka ji ta sai ka ji kanka ya buga ga ƙaramin ɗalibi sai ka ji ce kai wa mallaman nan suna ga kawo mutane rikici a tashi kai karatu ya an ka wani magana ce a baka dalili ko ba karan bane shine mace yanzu yanzu mijinta ya mutu tana da ciki na wata tara bayan mutuwan mijinta da minti ɗai sai ta aihu ta ƙare idda kuma ta ci gadon shi kuma in akwai mai son ta aure sai a ɗaura aure takin ta ne ba zai yi ba ba shi kenan ba abu na uku wajen sunna da take bayanin tafsirin take bayanin alkur'ani taqyidul mutlaq qur'ani yazo da abu da mutlaq sake ba a iyakance shi ba ba a dabaibace shi ba sai sunna ta dabaibace shi misali shi sun mal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq kaga Allah ya ce ayi dawafi ina dan qur'ani sai a ce to dawafin daki nawa za a yi daya ko biyu ko uku ko hudu ko dari ko dubu eh ta gaba za a fara ko ta baya kaga duk waɗannan abubuwan ah, yau mutumin da ya jiyo ta baya yi ya shi ma ya dawafi eh ko da da ariyar na ribos in ji yan Najeriya to wannan hadisi na Jabir radiyallahu anhu wanda ya cikin sahihi Muslim yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah tawafa bil baiti sab'an yayi tawafi bakwai fa qara'a wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla fa salla khalfa al maqam sannan salla bayan muqam raka'a bi wadannan na- nafila thumma ata al hajara sannan zuma hajar hajar al aswad fastal fastalamahu sai ya sumbace shi shi yasa ba a cewa istalamtul kitaba an gane ko sumbunta daban akhadhu kenan tasallamtul kitaba amma da yawan yanzu mutanen larabci haka na cewa istalamtul kitab an gane ko thumma qala nabda'u bima bada Allahu bihi yace kuma zamu fara da abinda Allah ya fara da shi wa qara'a sai karanta inna safa wal marwata min sha'airillahi imam muslim ya ruwaito shi da imam eh, nasa'i da imam at-tirmidhi a cikin wannan hadisi akwai abubuwa daban-daban da yace zamu fara da abinda Allah ya fara da shi muna ganewa to kenan nan dan adam zai iya koyi da Allah al-iqtida bi af'alillah sai a ce ana koyi da ayyukan Allah abinda Allah bai hana ba inda Allah hana na kenan nan kaga ya ce Allah ya fara nabda'u inna safa wal marwata da mi Allah ya fara da safa to kenan shi ma sai ya fara da safa sannan sai ya zuwa ga marwa amma shi Allah an batun su ya fara ba da wafi yayye ba abin da yake nufi kenan kina an ce za a yi koyi da Allah dan adam ya yi kaɗan ya yi koyi da aikin Allah dan zatin dan adam zatin Allah ba ɗaya ba ne in tabe in an ka ce mutum ya yi kuka sannan an ka ce kukan mutum kukan kare kukan doki ɗaya ne ba ɗaya ba ne kuma duk halitta ce kai ba mu cikin halitta ba hatta da cikin halitta guda jinsi guda ba ɗaya ba ne kukan ƙato kukan jariri ɗaya na ai kai ka kasan kuma zamba guda ta ba shi yasa in an ka danganta abu zuwa ga Allah ba cewa ɗaya da na halittu yake muna ganewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna mi salati ga annabi salatin Allah da salatin mala'iku ɗaya ne ba ɗaya bane ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mu ma salatin mu da mala'iku ba ɗaya bane tunda zatin mu da mala'iku ya bambanta to abinda nake son mu fahimta nan wannan yana daga cikin abin da ya kamata kai hattara in an ce maka al-iqtida bi af'alillah sai abin da shari'a ta hada a kai za kai koyi cikin irin wannan aikin irin naka yadda ɗabi'ar ka take dai kenan na biyu kuma an gane ko in abu ne wanda shari'a ta hada to ba a koyi da Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله يسفن shi da girman kai to amma kai dan adam an hana ka wannan mun gane wannan da kyau sannan wannan yake ba mu ilmul munasabat kadiba cikin littafin ilmul munasabat na Dr. Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya da yazo ilmul munasabat ta'silan ka'idodin da suke nuna ilmul munasabat akwai shi muna ji da kyau saboda ilimi don da Qur'ani ga yadda jerin shi yake kuma Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim da jerin ayoyin Qur'ani da jerin kalmomin Qur'ani da jerin surorin Qur'ani duk a hikima shi ke babu inda targade yake to kenan neman bayanin hikimar a iya gurgudun ilimin ka na dan adam ba laifi bane amma tana yawa kai kuskure kuma ba dole bane ka cirsar da mutane akan ijtihadin ka mun gane wannan to sai akwai malaman da sun kai kokari suka yi bayanin munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura imamu suyuti ya yi bayanin wannan cikin marasidul matali sannan farkon ƙarshen sura da surar da za ta zo baya imamu suyuti ya littafi kan wannan tana su ƙuddurar to sai kuma bayani kan hikimomin surori tsakankanin su imamu suyuti da ya wannan littafi shi imamu ibnu ashur bai ma yarda ba akwai munasaba tsakanin mi tsakanin sura da ta kare da za ta zo saboda shi a fahimta shi kowace tana bayani kan wani maudu'i sai an ka ce a'a wannan bai isa ai qur'anin dukkan shi cikin hikima shi ko ba ka nan bane kenan ko da maudu'i daban-daban na to me yasa wannan maudu'in ya zo bayan wannan maudu'i akwai hikima muna ganewa to imamul biqa'i cikin nuzamud durar sai yayi littafi yadda yake nuna fit tanasubi bainal ayati bi bayan tanasubi bainal ayati was suwar yadda za a bayyana munasaba ta tsakanin ayoyi da surori amma imam ibn ashur musamman ibn ashur galibi dan wasu malaman tafsiri zaka suna kawo shi can ba a rasa ba littafan su kamar yanzu cikin littafin al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi wani lokaci yana dan kawo wannan amma shi ibn ashur da yake malami ne wanda yake kwararre a balaga sai ya bi kowace aya in dai ba kamar jumlar mawdu'i bane kafin a tashi daga wani mawdu'i zuwa wani mawdu'i sai kaji ya faɗi wannan ayar alaƙar ta da wannan kaza ne kaza kaza kaza duka tun da farko alqur'ani har karshe alqur'ani kuma gaskiya ya samu dacewa a wurare masu yawa muna ganewa to wani ne ya ce sai wannan ilimin bid'a ne to shi sa Sheikh Umar Salim ba su mu sai ya littafi kan wannan ilimin to daga cikin hujjojin da ya kafa inna safa wal marwata min sha'irillah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisi na sahihi Muslim ingantaccen hadisi sai yace za mu fara irin da abin da Allah ya fara da shi dan a nuna maka cewa akwai munasaba in kaga Allah ya sa abu gaba akwai dalilin da yasa Allah ya sa wannan gaba ya sa wannan baya mun gane na bari bakin haka wannan taqyidul mutlaq amin kenan kaga wal yatawafu bi baitil atiq sai sunna ta yi taqyidin shi tawafa bil baiti sab'an misali na biyu shine wajen taqyidul mutlaq sunna ta zo ta yi taqyidin mutlaq faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko ba ka dan bane kaga nan wanda yake da cuta yayi aski tunda an hana yin aski to sai an ka ce fidya zai yi siyamin sadaqatin nusuk ina fata an fahimce ni amma hadisi da yazo cikin sahihul bukhari na ka'ab bin ujra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gane shi shi ka'ab bin ujra keya ko mu ce kwarkwata tana tana zuba gare shi alqummalu yatanasaru ala wajhi fa qala ma kuntu ara anna aljahd qad balaka bika bika hada ya ce maza da sanar ce ban san wahala ta kai wato wahala ka ta kai irin wannan matsayi ba a ta jiru shatan shin kana samun iya samun shatan akuya qultu la yace babu qala fasum salatati fasum salatata ayyam kai azumin kwana uku aw at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskini shidda li kulli miskinin nisfu sa'i ko wani miskini yana da rabin sa'i min ta'amin na abinci abinci tana yawa abincin da ake ci a wannan lokaci wahlaq ra'sak sai kai aski tunda sai zaka yi aski kenan kaga fa fidyatun min siyamin in an ce azumi zaka yi to kwana nawa ko zaka kama yi na sai ka mutu sai ya ce salasata ayyamin mun gane ko aw it'am sittati masakina fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin sadaqa ita ce sadaqa kidan yana nufin it'am ciyarwa sai ce miskini shidda za a ba ba a san miskini nawa za a ba ba sadakan nan mutum goma na ko ɗari ko dubu ko dubu mutanen duniya da sai an ba su au nusuk ko ko a yanka sai ya ce mai a tajidu shatan ba raƙumi da za a yankawa ba to kaga nan ya zo mutlaq fil qur'anil karim wa qayyadatu as-sunnatu nabawiyyah mutahhara wannan yana daga cikin misalai guda wannan shine misali na biyu misali na uku inda sunna take yin taqayyidin alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn to kaga nan ya ce min ba'di wasiya bayan wasiya wanda zai yi audainin ko bashi to yanzu me ake nufi da wasiyan nan kakana ake yin ta duk wasiyar da ya kawo wasiya wasiya amma sai hadisi yazo na Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi inda in ma za ka yi as-sulusu was-sulusu kaseer ko ba haka nan bane hadisi ne muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo shi manzo Allah sallallahu ya zo ziyara shi ne har yake cewa qultu ya rasulullah ana zu malin wala yarithuni illa ibnatu li wahida afa atasaddaqu bi thuluthi mali qala la qultu afa atasaddaqu a a bi thuluthi mali qala la qala qultu afa atasaddaqu bi shatrihi qala la qultu afa atasaddaqu bi thuluthihi qala thuluth wa thuluthu kathir ko da thuluthi na kana eh amma dai shi ma yana da yawa kaga yanzu wasiya shin ya halatta duk duke ka kai wasiya da ita gaba daya kaga ba a yi kuma min ba'di wasiya ya barta mutlaqa sai an kace la wasiyata liwarithin la wasiyata liwarithin kaga nan ma an mi an kebance don in ba haka nan ba ka san wani sai shi dauki dukiya sai shi wasiya ga mi ga wani diyan shi musamman diyan babban mata ta yadda bai kamna sai ce to tunda ana wasiya duk dukiya ta yi wasiya ga ɗayan amarya yanzu ɗiyan shi waɗancan ɗiyan babban mata ta yi tsorata ka san mutane akwai bakin ciki gare su ka a hidiya ko baka da bakin cikin su su kuma wani lokacin reglement da kwantana uwar su ta sason ka zamanto yan tawaye ga baban su sai reglement da kwantana biyo baya muna ganewa wani kuma a yan uwan shi da abbai sun su amfana da dukiya tai musamman ko kan ga turawa suna mana izgili sai ce wai musulunci wai ya zo ya rabon gado kaza ya ce a ba namiji biyu ya ce a ba mace nawa daya kai kai da mutum shi na iya wasiyar dukiya ta ya bar ma kare ko ya bar mu musa mage kyanwa shi na daga kuwa haɗa mu da yadda ake rabon gado tambataɗen duniya akwai wani mutum yake ba da labari daga cikin mutanenmu da ya tsaye karatu a ƙasashen turai shi kenan wani mutum ne yana da 'yan uwa a turai duk bai da lafiya suka ƙi zuwa ganin shi to sai mutum ya zo ziyarar shi sai ya ce mai ya gaina cikin damuwa ya ce kaga 'yan uwa na ba wanda ya zo gani na ya ce jiran suka yi in mutu su zo su kwashe dukiya ya ce za su gane kuɗinsu ya ɗauki takarda ya rubuta ba da justice ko da ya mutu sun kai ru ko da an ka zo justice kotu ashe yana da wata musta gida ne kyanwa ita ta ce a ba dukiya ko da ba samu ba kai wanda a cikin shari'a ta yi ɗan shi na jini da ƴan uwan shi gaba ɗaya na masu dukiya ya bar makare ita yanzu da an ka bar mu musta kun san abin da ya faru sai kamfanin da ke ciyar da musoshi mage mage kenan sai ya zo ya ɗauki musta ci da zuwa rinka ci da ta da wannan dukiya in ta kare shi ba shi ya san to don haka tura wannan in za a yi musu raddi sai an yi musu raddi da cewa mu shari'ar mu tana gaban taku don ku ba ku da ma shari'a tambada ta kuke yi muna gane wannan to don haka irin waɗannan abubuwan suna faruwa su wajen su wasiya kana kana ibar makare kana ibar makaza kana ibar makaza ina fata an fince ni to insha Allah ta'ala sai wajhu na hudu bayanul mushkil wa ma yuhimu ghayra al murad to shi wannan bayanul mushkil wa ma yuhimu ghairal murad wani abu zo cikin alkur'ani amma sai ya zama to kamar mushkil ne yana da rikitarwa kenan sunna sai ta zo ta bayyana me ake nufi da shi mun gane wannan ko wanda malamai sun yi ta'alifat a cikin shi mushkilul qur'an ko ba haka ba ibnu qutayba yana da littafi a cikin wannan da kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a dafa Ihamul Ittirab an ayatul kitab rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin da as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha da Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi shi ma yana da misalai karkashin sa misalin sa inda Allah ce man ya'mal su'an yujza bih ba yujza bihi ba yujza bih saboda babu alif majzumin ne bi hasfi harfil illa jawabu shartani duk wanda ya aikata mummunan aiki za a sakan kama kenan duk aikin da kai sai ka sai an sakan kama to kaga wannan zai kawo matsala amma idan muka dibi hadisi na Abu Huraira wanda lokacin da wannan aya ta sauka fa shakau ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kace suka kai ƙara wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qala sai yace qaribu ku dan kusantar wasaddidu ko ba haka ba ku daidaita fa fi kulli ma yusibu almu'min kaffara duk abin da ya samu mini kaffara ce hatta shauka yushakuha hadda kayawa da ta soke shi awin nakba yankubuha ko ko bakin ciki wanda ya zo masa an gane ko a wata riwaya hadhihi mu'atabatullahi al'abda kina Allah yana mu'ataba ne kamar a ce zargin bawa fi ma yusibuhu game da abin da Allah yake shafar shi wato bawa min al-humma daga wato zazzabi kenan ko masassara wan nakba da kuma bakin ciki hatta al-bida'a an gane ko yadauha fi kummi qamisihi fayafquduha hatta abin da yasa cikin hannun rigar shi bai gane shi ba fayafza'u laha sai ya ji tsoro kuma daga baya sai ya gane shi hatta innal abda la yakhruju min dhunubihi kama yakhruju at-tibru al-ahmar min al-kidi sai mutum ya fita daga cikin zunubansa kamar yadda attibru attibru shine zinari kenan al-ahmar ja yadda ke hita daga alkir an gane ko daga mummuna kenan dai ma'ana da an ka ce in ka aikata mummuna aiki sai an sa kan kama da shi kenan babu mai cila to amma sai an ka nuna a'a ai akwai abubuwan da suke sawa mi kafara kenan Allah zai shafe maka kenan sai ya zamanto wannan am duk wanda ya mummu- aikata mummunan aiki za a sakan kamai da shi sai an kai taksisin shi da cewa idan kana Allah yana jarraba kan wasu abubuwa za a shafe ma kenan kai baka shiga cikin wannan ban sani ko mun fahimta ba sai dai wajen ganin shi shin zaka ganin shi ko ba zaka ganin shi ba fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara tana yiwa a nuna maki amma an yafe maka sannan kuma banda wannan akwai tuba at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman laha dhanba lahu kaga sai abu nuna maka abinda ake nufi da wannan wannan hadisi na Abu Huraira Imam Tirmidhi ya fitar da shi sannan ma Imam Muslim ya kawo riwaya wannan na cewa hadda kaya in ta soki mutum da Imam Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman misali na gaba na biyu kenan sunna ta yi bayanin abin da ba ba ka yadda ka fahimci aya ba daidai bane kamar inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man, man dalla idha hadaitum hadisi na Abu Umayya Ash-Sha'bani an gane ko ya tambayi Aba Sa'laba yace ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum Aba Abu Sa'laba yace amma wallahi laqad sa'altu anha khabiran na tambayi wanda an masani a kanta sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace i'tamiru bil ma'ruf ku yi umurni da abu mai kyau wa tanahu anil munkar ku yi hani da abin da baya da kyau hatta idza ra'aita shuhan muta'an sai in kaga shuhan ruwa muta'an an bita wa hawan muttaba'an da son rai wanda ake bi wa dunyan mu'sara an fifita duniya wa ijaba kulli dhi ra'ayin bi ra'ayihi kowa yana son abi ra'ayinsa ba nasu yake son abi ba to fa alayka bi khasati nafsika to ka kamma kanka wa da'il awam ka bar ga magarin mutane wannan hadisi imam tirmidhi ya kawo shi da sanad hasan a wajen shi da kuma imam wato abu dawuda an gane ko cikin sunan nashi sannan kuma imam ibnu maja ya fitar da shi an gane ko da kuma imam al-hakim a cikin al-mustadrak da imam al-baihaqi a cikin shu'abul iman a huskokin da ya zo hadithin ana ɗaukar shi matsayin Hassan amma shi Sheikh Nasiruddin Albani ya tafi cewa wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni a wajensa ina fata an fahimce ni to duk inda ta kai ta kawo ko da mun ɗauke shi hadisi ne da'ifi misali wannan ayar muna da nasoshin da suke nuna ba ana nuhin a daina wa'azi ba don gashi nan walta kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar shi yasa ma an ka fifita mu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar shi yasa aka tsine ma bani isra'ila lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun ko ba ka nan bane kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون kina wannan ba yake nuna cewa ba a daina abin nan da kuma hadisai da dama da suke nuna cewa a yi umarni da abu mai kyau ko ba haka nan ba ne kamar hadisi abin nan na sahih muslim marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi ina fata an fahimce ni misali na uku wanda yake nuna cewa nafazi na aya tana iya zuwa zamanto mushkila amma sai a samu hadisin da ya bayyana ta kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ukta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya to me ake ni da ukta harun ya uwa haruna shin harun ne dan uwa annabi Musa ko ba shi ba an gane ko yawwa hadisi na Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu an gane ko yace ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tura ni ila Najran zuwa ga Najran kasar Yaman fa qalu li sai suka ce da ni alastum taqra'una ya ukhta harun ba ku da karanta ya ukhta harun ba ya uwa harun wa qad kana baina musa wa isa ma kana ai akwai lokaci mai tsawo abin da ya kasance ya kasance kenan ma akwai lokaci mai tsawo tsakanin musa da isa falam adri al jawaba yace ban san amsa ba kaga bai bada amsa ba yace wajen kame kame faraja'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in an kai maka tambaya baka santa ba to dakata kai bincike kuma ka tambayi dalibai da malamai don tana yawa wata amsa ma ɗalibi ne ya santa ba malami ba fa akhbartuhu sai nibba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa qala ala akhbartahum yasa baka basu labari ba annahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum suna sanya sunayen annabawansu da kuma mutane na gari imam muslim ya fitar da shi da imam tirmidhi ya ruwaito shi to kaga anan me yake nunawa yake nuna ba haruna bane dan uwan musa sunan mai kyau ne dama ko mu ai mana son yi sunan kwarai ko ba haka nan bane in ba yanzu ba da lokaci ya lalace ake ɗaukar sunaye sunaye cikin internet da na yan fim da na yan kwallo suna ake watsawa Allah kai mu da tsari to kaga waɗannan misalai da suke nuna sunna tana bayyana al-murad abinda ake nufi abu na biyar fuska ta biyar yadda sunna take bayanin alqur'ani sharhul alfazi wal ibarat ayi bayanin sharhin lafazi da kuma wato jumloli ka bayanil majazi wal gharib ko ayi bayanin abu majazi na ko ko gharib kalma da take gharibiya in an ce gharibiya ba ana nufin ba a a cikin alqur'ani akwai abinda ba a ganewa saboda larabawan da mudin waɗanda ba laraba ba wata kalma tana iya zamantowa ba kowa gare mu ba shi wai shi qur'anin bane yake gharibi kamar inda Allah subhanahu wataala ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr an gane ko hadisi na Adi ibn ibn Hatim radiyallahu anhu ina fata ana fahimta ta wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Imam at-Tirmidhi lokacin da wannan aya ta sabka qultu sai yace nace ya rasulullah mal khayt al-abyad min al-khayt al-aswad bai gane ba ahu mal khaytani shin zare za a bida ko silale inji malaman zauri qala innaka la aridul qafa yace lalle kana da fadin bubuwar kai arid shine mai fadi in absartal khaytaini hakko in kaga waɗannan abubuwan guda biyu an gane ko in kaga silale guda biyu kenan ma'ana in ka aza su kan kanka don ka gane su kenan bayan ka tana da fadi thumma qala yace la bal sawadul layli wa bayadun nahar abinda ake nufi da al khaytul aswad sawadul layli duhun dare wa bayadun nahar shi kuma al khaytul abyad ana nufin wato hasken yini ko safiya shikenan kaga nan sai ta bayyana menene ake nufi gashi shi balarabin ne amma bai fahimci menene ake nufi ba misali na biyu kamar yadda inda yazo wajen fadar Allah subhanahu wataala talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihuna kalima ta kalihuna yazo a cikin hadisi na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an yake cewa wa hum fiha kalihuna yace qala tashwihin naru wuta tana kona shi fataqlisu shafatahu sai ta taqlisu asalin alqalsu shine abu ya tankwari kenan shafa lebo ko lebe zai maci al'aliya na sama hatta tabluga wasu ra'asi sai ya kai saman shi ma'ana ya tashi ya ja sai ya koma wajen saman kanshi wal iyadu billah wa tastarhi shafatuhu sufla lebe na kasa shi ko ya kasa ya ja ya sassakato hatta tadriba surratahu sai ya bugi wato surra in an ce surra shine cibi kenan ko cibiya imam tirmidhi ya kawo shi muna ganewa kenan ta faɗi me ake nufi da kalihuna anan misali na uku wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna kuna sanya arzikinku kuna ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara da rizqakum da ake nufi nan shukrakum gode wanda kuke ma Allah taqulu da kuna cewa mutirna bi nau'i kaza wa kaza an yi muna ruwa saboda fitowa ko bullowa ko boyewar nau'o nau'o ana nuhin ba da alhamza ne ba da ainun bane kace nau'i shine tauraro kaza ya bayyana ko ya boye shi yasa an kai ruwa wa bi najmi kaza imamu shaykhani imamu bukhari da muslim da imamu tirmidhi sun fitar da shi kidan dai wannan yana nuna cewa taj'aluna rizqakum ay wa taj'aluna shukra rizqikum godiyar da kuke ma arzikin da Allah ya sabko ya sabko muku na, na ruwa tunda ruwan da shi ake noma a samu arziki ai kiyu to kadibu da kuna ƙarya alhali Allah shi ya sanya asbab na saukar da ruwa kuma shi yasa lokacin da ake saukar da ruwa kuma shi yake hada asbabukin ko ba haka nan bane eh alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaban fatara alwadqa yakhruju min hilal min khilali wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat ko ba haka nan bane da sauran ayoyi to wannan kenan idan muka zo abu na gaba alwajhu as-sadis fuska ta shidda ta'mimul khas abu ya zamanto khas ne cikin qur'ani sai sunna ta zo ta yi ta'mimin shi ta hadi shi gaba daya awil qiyas ala ahkamil qur'an ko ko ya zamanto ayi qiyasi sai ya game domin shi qiyasi yana kawo abin da bai ciki a sashe ciki misali inda Allah subhanahu ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi kaga na an rubuta mana qisasi bawa da in ya kashe da a kashe shi bawa in ya kashe bawa a kashe shi unsa mace in ta kashe mace a kashe ta qisasi kenan ina fata an fahimce ni to alqisasu fil aya khassun bin nafsi na an faɗi nafsu ne mutuwa amma to in ya shafi al atraf sassan jiki wal ja- wal wal jirah ko ko rauni na an kai mutum to shi wannan bai hukuncin shi hadisi na Anas radiyallahu anhu sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam anna rubayya mace ce ake cewa rubayya ammatahu kasarat saniyata jariya ta karya har abin ga haƙora na wata jariya ana iya cewa baiwa ko karamar yarinya fa talabu ilaiha al'afu suka nemi ta yafe fa abau sun kakiya fa aradul arsha sun kace to za su bada diya shine al arsh da alhamza ne ba ainun ba fa abau suka kiya fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka kai kara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wa abau illa al qisas suka ce musu yadda ba sai dai ayi qisasi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qisas sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayi qisasi ina fata an fahimce ni to ba sai mun tahi dogon bayani ba almuhimmu dai ya nuna kenan cewa ko da ba kisa bane ana yin kiyasi sannan kuma wannan in jariya tana nufin baiwa wannan ya nuna cewa ba wai sai tsakanin ɗa da ɗa ba ko da bawa da ɗa ana iya yin kisasi mun fahimta wata fuskar gabbai wadda ta fuskar rai kuma akwai bayanai shin in mai bawa ɗa ya kashe bawa akwai wasu malamai suka ce babu kisasi saboda shi bawa matsayin kuɗi shiki ba matsayin wato shi na da shubha ta ɗan adam yana da shubha ta kiyasu shabahi kuma yana da shubha ta kuɗi wasu karin jayar da kuɗi wasu karin jayar da kamar irin su Abu Hanifa kisa za a yi an gane ko wasu ka ce a'a idan kuɗin bawan ba su kai abin nan ba ƙimar ɗa ba to shi kenan ana kashe shi amma in kuɗin shi sun kai ƙimar ɗa an gane ko in kuɗin shi sun wuce ƙimar ɗa an gane ko to kisa za a yi ina fata an fahimce ni ko kodiyar za a bayar saboda 'yan uwanshi su amfana ina ganin haka suka ce wallahu ta'ala alam wannan asar imam al-bukhari ya ruwaito shi misali na gaba wanda yake nuna kamar sunna tana ta'amimi na abin da ya zo khas a cikin alqur'ani inda Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim wannan aya ta zo ne a cikin riba sunna sai ta zo a cikin ta'amimin hukuncin ta a cikin tijarati fil khamr an gane ko kasuwanci a cikin abin nan na giya wanda matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tace lamma nazalat al-ayat min akhir surati al-baqara fi riba lokacin da ayoyi sun ka sabka na karshe na karshe karshe kenan a cikin suratul baqara qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala nas ya karanta mu mutane don su san hukuncin Allah thumma harrama at-tijara fil khamr sannan kuma ya haramta kasuwanci na na giya baka cewa ni ban sha amma sayarwa nake yi ba a yarda ba wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kidan wannan ya nuna ba riba ɗaya a haram ba har da kasuwancin giya shi ma haramun ne kuma Allah yana tauye dukiya ta mi ta haram ko da ta giya ce ko kuma ayi kiyasi ko ba karan bane da haka duk masu sai da giya ko da sun samu kuɗi ƙarshe rayuwarsu za su tozarta Allah kai mu tsari almuhimmu abu na uku inda Allah subhanahu wa ta'ala ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquba fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin siyakin aya da dalilin saukarta ta sauka ne a masjidu quba ina fata an fahimce ni sai dai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin qiyasi min babi aula domin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri an gane ko wanda Imam Muslim da Imam Tirmidhi sun fitar da shi wanda yake cewa tamara rajulani fil masjid mutum biyu sun yi jayayya game da sha'anin masallaci alladhi usisa ala taqwa wanda anka gina akan taqwa fa qala rajulun sai wani yace huwa masjidu quba masallacin quba ne wa qala al-akhar huwa masjidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hada masallaci na ne amma ba shi gina masallacin quba ba gina shi akan takawa ba ma'ana shine min babu aula yake son ya fassara musu kaga nan sai ta amini hukuncin akan quba ya sauka amma yana nuna maka ba shi kadai bane in ma ana bukatar masallacin da usisa ala taqwa to shine masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fuska ta bakwai shine at-tanbihu shine ayi tanbihi ala ahammi ma yandarju tahta al akan mafi muhimmancin abin da yake shiga yandarju karkashin kenan lafazi inda Allah ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa ku musu tattalin duk abin da kuke da shi na karfi alquwwa alhissiyyati wal ma'nawiyya turhibuna bihi aduwallahi wa adukum ko turahibuna a qira'atar wais an gane ko sai sunna hadisi na ukba bin amir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai ce innal quwwata rami thalatha marrat an gane ko abinda ake nufi da karfi arramyu abinda ake halbawa na an ka tabi da ake halbawa daga nesa ba dole ba sai kibiya a zamanin su duk abi duk ab- malamai suke cewa hatta da makamin nukiliya da makamin mai ligzami da ake jawa da nesa ya shiga cikin arrami domin bai ce asihamu ba shi ko arrami duk abin da za a jefa kenan mu- mutane ma- musulmi su nemi ilimin makamman da za a jefa daga nesa shi ma yana daga cikin wa'aidu lahum mastata'atun min quwwa amma ba yana nufin wannan ne da karfi ba ana amfani da takobi ana amfani da bindiga ana amfani da jirage amma nan ahammu ma yandari ta hakan lafs kaga yanzu duniya ta daina amfani da kibiya galibi da wasu abubuwa in dai kana son a ji tsoron ka samu makamin nukiliya wanda zaka jefa daga nesa ga yaro nan dan kasar Koriya ta arewa Kim Jong Un karamin yaro na amma ya boye America eh in kuma ana so a taba shi in bai buwaya ba an gane ko to yana da kyau mu fahimci wannan kenan ba kuwa ba ta tsaya ne akan arramyu a'a duk makami shi na cikin kuwa amma nan ya faɗa maka mafi muhimmanci misali na biyu inda Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-risa ahlal bayt wa yutahhirakum tathhira ko ba haka nan bane wancan hadisi na Uqba bin Amir eh, Imam Muslim ya fitar da shi da kuma Imam At-Tirmidhi wanda aya ta inda ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bait an gane ko da ku ga cewa ƴan shi'a suna fakewa da ita su ce ai ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ga cikin ahlul baiti su yi amfani da hadisi na kisa ko ba haka nan bane amma idan muka diba a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Umar bin Abi Salama an gane ko an gane ko rabibun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya zama to rabib namiji kenan wanda matar shi ta yi aure gidan wani amma inda ya je ba gidan baban shi bane lamma nazalat inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlil baiti wa tahhirakum tathhira fi baiti ummi salama fada'a bi fatima wa hasan wa husainan fajallalahum fi kisa'in kaji inda shi suke su sai sa su ya rufe su cikin kisa bargo thumma qala allahumma haula'i bayt ahlu baiti yace wadannan su ne ahlu baiti sai su fake da wannan hadisi wasu malamai sun da'afa hadisin amma ko mun ce misali hadisin ingantacce ne da kuma asar da yake cewa faqul ta'ala wa nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum aya da ta zo sai cikin hadisi sai fita da Husaini da Hassan da Fatima misali wannan yana nuna cewa a'a waɗanda suna cikin su ne ba su kadai bane kenan ahammu ma yanda rijta hatallafu misali da Allah ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya zo cikin ah, hadisi na musnad Imam Ahmad da sauran littafan hadisi abinda ake rufi da al maghdubi alaihim yahudawa addallin nasara ko ba ka nan bane amma ba nan su kadai ne abbatatu ba kuma ba su kadai ne an kai hushi da su ba duk mai sabon Allah Allah ya hushi da shi kuma duk mai sabon Allah batacce na muna ganewa fuska ta takwas alwajhu samin bayanu ba'd qawaid at-tafsir zaka iya samun wata aya ta zo don ta bayyana wasu ka'idodi na tafsiri dan haka ana istinbatin ka'idodin tafsiri da na usulul fiqh da na usulul hadith ma ina ganin akwai al-muharrar fil hadith wani malami ne ya tattaro hadisan da ake istinbatin ka'idodin ilimin hadisi kaga in kana iso sai kai bincike sai ka hada ayoyin da ake fitar da ilimin hadisi karkashin su da kuma mi da kuma hadisai balma da kuma adilla aqliya as-sahiha na farko al-ihtijaju bil itlaq aya ta zo a kafa hujja da itlaqi abu ya zamanto mutlaq tunda al mutlaq yana daga cikin mi ka'idodi na usulul tafsir da usulul fiqh akwai hadisi na Abu Sa'id al Mu'alla wanda yake cewa kuntu usalli na kasance ina sallah fa da alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira ni ban karba mishi ba qultu ya rasulullah kuntu usalli sai ce uzurina na kasance ina sallah sai ce alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wannan yana cikin sahihul bukhari da sunan abi dawud da sunan tirmidhi kaga wannan ya kafa hujja da cewa istajibu lillahi bace sai in kuna cikin sallah ba ma'ana kowane lokaci kuna iya karbawa ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma idza da'akum lima yuhyikum nan qaidi ne la mafhuma lahu domin manzo ba zai taba kira mu ga abin da babu rayuwar mu a ciki al-ihtijaj bil umum a kafa hujja da umumi an gane ko wannan kuma suna kafa hujja da hadisi ne na Abu Huraira su ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil humuri an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hukuncin al-humur jakuna fa qala sai ce lam yanzil alayya fiha shay'un ba a saukar da wani abu ba a cikin su wanda ya shafe su qarara illa hadhihi al-aya al-fadha sai wannan aya makadaici ya fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu rawahu al-bukhari wa muslim kenan game da cin su ko kuma misali game da eh, azabtar da su misali shin me hukuncin ka san wani rigima gari sai ce shin mallami ya hukuncin yi ma jaki kaza sai ka ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ko ba ka nan bane komi alkhairi in alkhairi na inna sharri in ka aikata kenan tunda an hana cin nama cewa yi- ayoyi bai ce hadisai ba don akwai hadisi da yake nuna cewa ba a cin naman mi jaki shi ma jakin daji akwai hadisi cikin sahihul bukhari shi kuma da jaki yana cikin sahihul muslim ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma al-ihtijaju bi dilalatil ishara dilalatul ishara abu ya zo a nuna maka ma'ana amma ba kai tsaye ba nuni ya ishi mai hankali in ji malam bahaushe ko kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali ya zo cikin hadisi na Nu'man bin Bashir daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-du'a huwa al-ibada da da Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Ibn Majah Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin muhaddith al-asr ya ingantar da wannan hadisi mun gane ko to kenan wannan sai nuna cewa abinda ake nufi da ibadati nan addu'a amma addu'a ba ita kadai ce ibada ba amma nan ita ake nufi don ya ce ud'uni an gane ko tauhidi ibada ne sallah ibada ce muna ganewa abu na hudu shine bayanu misali na hudu bayanu lihtijaj bil isra'iliyat kafa hujja da isra'iliyat hadisi na abu huraira ya zo an gane ko كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية أهل الكتاب سنة كرنتا التوراة يرسون إبرانيا ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام سيفسر ومسلمي ديارين لا رمتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تصدقوا أهل الكتاب كفوا قسكة أهل الكتاب ولا تكذبوهم كركم قرية تاسو وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كتير من إيماني لألا لابن أكسكر من شيني القرآن إمام البخاري يرويتوش a nan wannan sai nuna maka ashe al-isra'iliyat yadda za a mu'amala da su shine fuska guda uku ba a gaskata su in ba an samu nassi na alqur'ani ya gaskata su ba ba a ƙaryata su in ba an samu nassi ya ƙaryatar da su ba anan sai mu ƙaryata su amma abinda nassi bai gaskata ba bai ƙaryata sai mu kame bakin mu don ba mu sani ba shi na daga cikin wanda ba su canza ba shi yasa ba in ka diba cikin littafi na al-isra'iliyat na Hussein az-Zahabi na kasan Misr ba wancan Zahabi ba dalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma al'isra'iliyat na ina ganin abu shuhba ne duk sun tattaro isra'iliyat sai ka ɗauke su duk inda sun ka isra'iliyat sai ka rubuta a cikin littafin ka na tafsiri daga safha kaza zuwa safha kaza sai ka rike da ka zo sai ka nuna ga inda sun ka faɗi isra'iliyat ga abin da yake nuna ƙarya ne kaga in kai haka ka huta mun gane wannan ko alwajhu tasi'u fuska ta tara ta bayanin yadda sunna take bayanin alqur'ani tafsilu ma ujiza min alqisasi sai ta fayyace bayanin da an ka zo da shi a takaice na kissoshi kaga kissan Musa da Khadir akwai abubuwan da sun zo a takaice cikin Alkur'ani amma hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhu wanda da cikin Sahihul Bukhari da Muslim da Sunan Tirmidhi sai zo ya fayyace me ake nufi wadansu abubuwa can zaka same su akwai kuma hadisi na Suhaib radiyallahu anhu an gane ko da yayi bayanin qissatul alwalad wal malik qissa alwalad yaro wal malik da sarki was sahiru da mai sihiri wal rahibu da kuma mai mai yawan ibada shine ar-rahib wanda bai da ilimi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil kaga minal inna kathiran minal ahbar malaman su ake nihi war ruhban masu ibada amma babu ilimi kaga shi dan ya samu sa'a shi malami sai a sa mai son rai shi kuma mai ibada sai a sa shi ya tayi akan rashin sani shi dan ya samu sa'a Allah kai mu tsari wannan qissatu ashabil ukhdud kaga qutila ashabul ukhdud qissatu ta zo a takaice cikin qur'ani amma sai an ka fassala ta cikin mi cikin hadisi duk da yake wadansu malamai irin su ustazu dr musa'id at-tayyar sun ce ai manzo Allah sallallahu bai ce fassara wannan ayar bace kenan ar-rabtu bainal ayati wal hadith yahtaju ila istidlal amma ma'anar ayar tana iya shiga ma'anar hadisin tana iya shiga karkashin ayar amma shin manzo ya ce ita ce fassarar wanda ana bukatar sai an kawo dalili fuska ta goma alwajhul ashir bayanu amrin maskutin anhu muta'alliqun bi mawdu'il aya wani abu ne wanda yake an yi shiru cikin alqur'ani sai sunna ta zo ta yi bayanin shi an gane ko in ba ta yi bayanin shi ba kuma ba a saka bayani ba kamar inda Allah ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin hadisi na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wato ukhrija ahlut tauhid minan nar idan aka fitar da ma'abuta tauhidi daga wuta wa udkhila wa udkhilul janna aka shigar da su aljanna wadda alladhina kafaru law kanu muslimina kafirai za su yi gurin da ma dai sun zama to musulmi imamu tirmidhi ya ruwaito shi ina fata an fahimce ni sheikh nasiruddin albani kuma ya hassana shi kenan ya inganta kaga kenan wannan ta bayyana a ina ne za su gurin a can mi a can lahira amma wannan ba shi ke nuna a duniya ma wani lokacin suna gudu su zan musulmi dan in sun kaga yadda rayuwar musulmi take mai kyau sai su ga ma inda ma su da sun ka dauki wannan rayuwa misali na biyu na amrin maskutin anhu qissat zarqalnayn ina fata an fahimce ni ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda cewa kullum suna yin rami an gane ko hatta idza kadu yakhriqunahu sai sun yi kusa wannan ginar su tsaga ta su wushike an gane ko qala alladhi alaihim irji'u alladhi alaihim wanda as-saman su ma'ana mai jagoranci sai ce ku koma fatastakhriqunahu gadan gobe za ku tsaga shi fayu'iduhu Allah sai Allah ya mayar da shi ka ashaddi maka da mafi tsanani da kasance to amma idan Allah ya so so abin nan zai ce musu irji'u fatastakhrijunahu gadan insha Allah in sun kace insha Allah za su tsaga shi kaga wannan bayanin bai zo cikin alqur'ani ba sannan kuma misali na uku wannan asar Imam Tirmidhi ya fitar da shi da sanad wanda yake hasan ne Sheikh Nasiruddin Albani kuma ya inganta shi misali na uku inda Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatani wanda ya ji tsoron ubangijin shi ko ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi ko ya ji tsoron matsayin ubangijinsa yana da aljanna guda biyu hadisi na abdullahi ibn qais yake cewa jannatani min fiddatin aljanna ne guda biyu na azurfa kinan kayan da a cikin kawana su na azurfa ne aniyatuhuma koramun da abin nan kokunan da ke cikin su aniya ko kace akussa wa ma fihi ma da abin da ke cikin su ka gane ko wa jannatani min zahabin akwai kuma jannatani min zahabin na zahab su ne na zinari kenan almuhimmu hadisi ne wanda imamu bukhari da muslim sun fitar da shi kaga ba a fayyace bayanin jannatani nan ba min zahabin da na min fidda amma hadisi yazo yayi bayanin amrin maskutun anhu fuska ta goma sha biyu alwajhu thani ashar at-tanbihu ala ahammiyati madmuni ba'd al-ayat bayanin muhimmancin abinda waɗansu ayoyi sun ka kumsa shine madmun wasuwar ko wasurori da tadabburi don a yi tadabburi kamar misalin dukkan abin da ya zo cikin fadlul asuwar wal ayat wasu ayoyi sai kaga an bayyana falalarsu ina fata ana fahimta ta don a nuna maka suna da falala kenan kaga ba a cewa wannan aya ta fi wannan ko wannan sura ta fi wannan sai an samu nassi ingantacci ba sani ko muna fahimta ba yawwa kamar hadisi na Abu Sa'id al-Mu'alla wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la u'allimannaka a'zama suratin fil qur'an dan sanar da kai sura da tafi kowace sura a cikin alqur'ani alhamdulillahi rabbil alamin yace hiya sab'ul matani wal qur'anul azim alladhi utituhu imam al-bukhari da abu dawud da tirmidhi sun fitar da shi kaga wannan ya nuna maka sunna ta zo ta bayyana maka in ba dan wannan ba da baka san sura da tafi ba kinan qul huwallahu ba ita ce a'zamu sura ba kamar yadda suke tunani sai hadisi na ubay ibn ka'ab wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abal munzir atadri ayu ayatin min kitabillahi ma aka a'zam ka san wace aya ce cikin alqur'ani wadda a tare da kai tafi ko wace aya yace qultu Allahu wa rasuluhu alam yace Allah da manzo su suka fi sani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace fa daraba bi sadri sai ya bugi gabana ba irin wancan bugu ba na abin ga irin bubbugawa sannu sannu ga wani yace manzo yana tafka mutane kulli wa qala yace wallahi liyahinkal ilmu kai farin ciki da ilimi imam muslim ya fitar da shi misali na uku hadisi na abu huraira wanda yake cewa uhshudu ku taru fa inni sa'qra'u alaikum sulusul qur'an dan karanta muku sulusin qur'ani surar da ta kai sulusin alqur'ani yace fa kharaja nabiyyu abin nan fa hashada man hashada sai mutane sun ka taru an ka tarar da su fa kharaja nabiyyu Allah sallallahu alaihi wasallama fa qara'a qul huwallahu sai karanta qul huwallahu in an ce in kan karanta ta ka samu sulusin qur'ani ba ladan da za a baka kamar wanda ya karanta sulusin qur'ani amma ba shi ke nuna ka karatun qur'ani sai qul huwallahu ba kuma ba shi ke nuna ka amshi jinga ta sabkar da qur'ani ba ka rika in an ce ka sabke qur'ani so 100 ka ce a babu matsala sai kai qul huwallahu 300 kaga shikenan wai kai sauka 100 300 kamar yadda yanzu wadansu arramomi suke amsa kwangila sabkar qur'ani 100 kaga shikenan zai zo su karanta qul huwallahu a har raba ma arramomi wannan kuma ci da alkur'ani ne Allah kai mu tsari an gane ko yawwa sannan kuma fuska ta goma sha biyu bayanu ta'kidi sunna ta zo ta karfafa abinda ya zo a cikin alkur'ani wa huwa an tu'akkida sunnatu ala madmuni ma ja'a fi ba'd al-ayat kamar inda Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allah waladan subhana bal lahu ma fi samawati wal ardi kullu lahu qanituna kaga wannan aya tana nuna sun ce Allah ya rike da ina fata an fahimce ni to sai hadisi ya zo shi ma nuna mutane sun yi wannan hadisi ne na ibnu abbas wanda da cikin sahihul bukhari wanda hadisul qudsi ne wanda yake cewa ehm, eh, kazabani ibnu adam wa lam yakul lahu dhalika wa shatamani wa lam yakul lahu dhalika fa amma takdhibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li waladan fa subhani an attakhidha walada kaga wannan ya ma tsora karin bayani don ya nuna wannan zagi ne zuwa ga Allah kuma ya nuna mutane sun ce Allah yana da ɗa sannan kuma Allah ya tsakaka kaga subhanahu kin nan ita ma ta zo misali na biyu inda Allah subhanahu ta'ala ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam ko ba karan bane ya zo a cikin hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun ka fitar da shi cewa wa huwa aladdul khisam mai tsananin jayayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abghadur rijali ila Allah mafi mafi mutanen da Allah ya fi kyama a cikin mazaje nan ba mazaje ne ake nufi ba nan la mafhuma lahu domin ko cikin mata an ka samu mai wannan shikenan magana ta kare al aladdu mai yawan jayayya al khasm mai jayayya an gane ko al aladdu shine mai tsananin jayayya misali na uku wanda kenan aya za ta zo ta yi ta'akidi tunda aladdul khisam kenan nan ya yi ta'akidin al'aladdul khasm misali na uku inda Allah ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat ko ba haka nan bane ai yace fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili to alladina yattabi'una ma tashabaha hadisi na ummul mu'mina Aisha radiyallahu anha wanda ya zo cikin sahihi muslim ya zo cikin sahihi bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ya karanta wannan aya tace qalat تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه إن كنك قوت أن متانين da suke bin wannan nassi wanda yake mata shabaha mai rikitarwa fa ulaika alladhina samma Allah sune Allah ya ambace su fahzaruhum to ku ji tsoron su shi yasa in baka da ilimin tattaunawa akan shubha ga ka tattauna musamman yan shi'a da mu'tazila an gane ko suna da hatsari dan saboda suna da ilmul kalam da ilmul falsafa da ilmul jadr da mantiq amma in ka sani kana da ilimin yadda za ka yi musu raddi sai ka yi musu raddi don a gane gaskiya misali na ƙarshe na sha uku wanda sunna take bayanin alkur'ani bayanin maqasidul qur'an ta bayyana abinda manufofin alkur'ani hadisi na abu huraira wanda ya zo cikin sahih muslim da sauran littafan sunan an gane ko imamu tirmidhi da imamu abu dawud da imamu nasa'i wanda Allah yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu wali abdi ma sa'ala kuma bawana zan bashi abin da ya roka fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin in bawa yace godiya ta tabbata ga Allah qala Allah ta'ala Allah zai ce hamadani abdi bawana ya gode min ko ya yabe ni wa idza qala arrahmanur rahim idan mutu yace arrahmanur rahim qala Allah ta'ala Allah zai ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni wa idza qala maliki yawmiddin in yace maliki yawmiddin qala majjadani abdi sai yace bawana ya girmama ni wa qala marratan fawwada ilayya abdi bawa na ya miƙar da al'amari zuwa gari don ya san ni ne mai hukuncin fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta ba kuma kai kadai muke neman taimakon ka qala hadha baini wa baina abdi wannan tsakani na ne da bawa na wali abdi ma sa'ala kuma zan ba bawa na abinda wato ya roƙa kenan ba mai shiga tsakani na ribi shi fa idza qala ihdinas siratal mustaqim idan bawa yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala hadha li abdi wannan na bawana ne wani abdi ma sa'ala kuma zan ba bawana abinda ya tambaye ni na fata an fahimci kaga wannan ta bayyana maqsad na suratu al-fatiha ina fata an fahimci ni to waɗannan su ne ahammu fuskoki guda goma sha uku da sunna take bayanin alqur'ani da haka dan qur'ani yuna sai ayi hattara to nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kaddar mana cikin masu rayuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu nada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh